فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فعنوان خطبة اليوم هو اصبروا أهل النيجر ولا تخافوا ولا تحزنوا أيها الإخوة المؤمنون إن من يتتبع الأخبار أو تأمل بعين العبرة والبصيرة في حال الناس عامة وأهل النيجر خاصة هذه الأيام وما هم فيه من امتحانات ومحنة وكلهم ينتظر انفراج هذه الأيام وانتهائها إن من تأمل ذلك علم أن هذه الدنيا لا يستقر حالها على سعة ورخاء دائم وإنما هي ابتلاء وامتحان وفرج وشدة وكل إنسان في هذه الدنيا تمر به محن وبلايا ومصائب ورزايا بينما هو في رخاء إذ نزلت به شد به شدة وبينما هو في عافية وسعة إذ فجأه مرض وسقم أو لعله كان في سعة رزق ورخاء ثم يبتلى بفقر مدقع أو دين مضلع آلام تضيق بها النفوس ومزعجات تورث الخوف والجوع كم ترى من مبتلى يشكو مرضه وأم ثكلى تبكي فقيدها كم ترى ممن بارت تجارته وكسدت صناعته وآخر قد ضاء جهده ولم يدرك مرامه تلك هي الدنيا تضحك وتبكي وتشتت وتجمع إنها دار غرور لمن اغتر بها وهي عبرة لمن اعتبرها وهي دار صدق لمن صدق فيها لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور والمؤمنون مهما أظلم عليه والمؤمن مهما أظلم عليه ليل الكروب بالأمراض والأحزان إلا أنه لا ييأس إلا أنه لا ييأس من فجر يبدد به يبدد الله به كرباته وأحزانه كما قال سبحانه وتعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا ومن يتوكل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا أيوب عليه الصلاة والسلام نبي كريم مطهر ابتلاه الله تعالى بالسقم واللأواء وجرى عليه الدود والأدواء جاء القرآن بذكره ونطقت الأخبار بشره أمره قال الله عز وجل وأيوب إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت أرحم الراحمين أخرج ابن جرير عن الحسن أن أيوب لما اشتد عليه البلاء جزعت امرأته فقال لها أرأيت ما تبكين عليه مما كنا فيه من المال والولد فكم متعنا فيه قالت ثمانين سنة فمنذ كم ابتلانا الله قالت سبع سنين وأشهر فقال ويلك والله ما عدلت ولا أنصبت ربك ألا صبرت حتى نكون في البلاء ثمانين سنة كما كنا في الرخاء ثمانين سنة ابتلاه الله بالمرض والسقم وما على الأرض أحد على الله منه فما زال صابرا فما زال صابرا على مرضه محتسبا على الله مصابه حتى كشف الله ضره ورفع قدره وأتاه أهله ومثلهم معهم رحمة من الله وذكرى للعابدين ففي قصته عليه السلام ذكرى لكل سقيم ومريض بأن الفرج بيد الله وحده وإذا مرضت فهو يشفين عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته شأن ذكر التنوخي في كتابه الفرج بعد الشدة عن لبيب العابد قال رأيت, رأيت حية داخلة حجرها فأمسكت بذنبها فعضت يدي فشلت ثم شلت يدي الأخرى ثم جفت رجلاي ثم عميت ثم عميت وخرست وبقيت سنة كاملة ملقا على فراش ليس في جارحة صحيحة إلا سمعي أسمع ما أكره وكنت وكنت أسقى وأنا ريان وأترك وأنا عطشان وأطعم وأهمل فدخلت امرأة يوما فسألت زوجتي كيف أبو علي فقالت لا حي فيرجى ولا ميت فينسى فآلمني ذلك فدعوت الله في سري وبكيت فضربني علم شديد ظننته الموت حتى جاء الليل فسكن عني فنمت فما أحسست إلا وقت السحر وإحدى يدي على صدري وكانت مطروحة على الفراش فحركتها فتحركت فحركت الأخرى فتحركت وجعلت أقبضها وأبسطها ثم أردت الانقلاب من غير أن يقلبني أحد فانقلبت ثم قلت ومشيت وأنا أطمع في بصري وأنا أطمع في بصري فخرجت إلى صحن الدار فرأيت السماء فرأيت السماء فكدت أموت فرحا فصحت يا قديم الإحسان لك الحمد عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته شأن حدث, جا حدث أبو جعفر طلحة بن عبد الله الطائي الجوهري قال كان ببغداد رجل اعتل غلامه بالبرسام فبلغ إلى درجة قبيحة وزال عقله والبرسام هو ورم شديد يكون في الرأس فوضعوه في بيت وأمروا صبيا بمراعاته فما لبثوا أن سمعوا صياح الصبي الموكل به فما فلما أتوا فلما أتوه نظروا فإذا عقرب قد نزلت على رأس العليل قد نزلت على رأس العليل فلسعته في عدة مواضع فلسعته في عدة مواضع فإذا به قد فتح عينيه لا يشكو ألما فأطمعوه فأطعموه وسقوه وبرأ مما كان فيه فسبحان الله اللطيف الخبير أيها الإخوة الكرام أيها الإخوة الكرام كم من مهنة في طيها محنة ومن هوان كانت عاقبته كرامة فالمؤمن الواثق مهما نزلت به الأمراض أو ابتلي بفقد الأحباب أو حرم من المال والولد أو تكاثرت عليه مشاكل ومصائب في وظيفة أو تجارة أو سيارة أو بيت أو غير ذلك لا يفقد صفاء العقيدة ونور الإيمان أما الإنسان الجزوع أما الإنسان الجزوع فإنه إذا نزلت به المصائب ضاقت عليه مسالك الفرج بل ضاقت عليه الأرض بما رحبت فييأس فإذا يئس زاد مرضه مرضا وهمه هما أخرج الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو ماله أو ولده ثم صبر على ذلك حتى يبلغ المنزلة التي أرادها الله له الله أكبر أيها الإخوة الكرام إن أمر المؤمن إن أمر المؤمن كله له خير إن أصابته سراء إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس وليس ذلك لأحد وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن واعلموا أيها النيجريون والمسلمون قاطبة أن الكثرة سبب لعزة العمة وقوتها وحصول الغلبة والسيطرة من أجل هذا يحارب الأعداء النسل في بلاد المسلمين ومن ضمنها بلدنا النيجر وزينوا للمسلمين تحديد النسل وزينوا للمسلمين تحديد النسل وتقليله بل وقطعه عند عدد معين وخوفوا المسلمين من الفقر والمشاكل والمشاكل والمشاكل إذا كثر العدد وزاد مع أنهم يحثون أنفسهم في مجتمعهم ومجتمعهم على الإكثار من النسل ويرتبون النفقات المالية والعينية لكل أسرة تنجب أكثر لعلمهم لعلمهم أن الكثرة لأن الكثرة وسيلة للغلبة والسيطرة فجدير بالمسلمين فجدير بالمسلمين ألا يضعوا لهذه الدعوات الدعوات المغرضة التي تهدف إلى إضعاف المسلمين وتقليل عددهم وأن يعلم المسلمون ثم النيجريون خاصة أن الله عز وجل تكفل برزق عباده مهما بلغ عددهم فقال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين بل إن كل مولود يولد فقد كتب فقد كتب الله رزقه وأجله كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليس الشأن أيها المسلمون ولكن ليس الشأن أيها المسلمون في الكثرة العددية فقد تكون الكثرة العددية وبالا على الأمة الإسلامية وشرا عليها لأن الأولاد لأن الأولاد كالثمرة التي بانت وظهرت إذا لم تراء بالحفظ والصيانة والمتابعة هلكت فما الفائدة عباد الله من أجساد لا قلوب لها ولا أقول ولا أقول تفقه بها ولا تعقل وتعقل إن الأع- إن أعظم المقاصد من إنجاب الأولاد وتكثيرهم تربيتهم على العقيدة الصحيحة والعمل الصالح والخلق الكريم وإعدادهم وإعدادهم لأن يكونوا رجالا صالحين ونساء صالحات فعلينا أيها المسلمون أن نحرص على أولادنا ونحفظهم من الفتن والمنكرات ونربيهم على العبادة والطاعة والخلق الكريم والأدب الحسن ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون فاعلموا أيها النيجريون أن عظم الجزاء مع عظم البلاء وأن ما يقوى عليكم في هذه الأيام من ضيق في أموالكم وحريق في أهليكم أو مرض في أجسادكم أو مجاعات في قراكم أو مشاكل في مدنكم أو غارات على أو غارات في حدودكم إن ذلك إن ذلك كله مقدر مكتوب عليكم فليس له إلا التحمل والصبر قال أحمد بن عاصم الأنطاكي هون عليك فكل الأمر ينقطع وخل عنك ضباب الهم يندفع فكل هم له من بعده فرج وكل كرب إذا ضاق يتسع إن البلاء وإن طال الزمان به الموت يقطعه أو سوف ينقطع وختاما أذكركم يا أهل النيجر قول المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أراد بعبده الخير أجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة فيا أهل النيجر فيا أهل النيجر اصبروا وصابروا واعطئوا ربكم لعلكم تفلحون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك استغفر الله alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah muna ma Allah madaukakin sarki godiya da ya ni'imtar da mu da mafi girman ni'ima ita ce ni'ima ta zamantowa musulmi muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan wannan ni'imar tasa har ya ɗauki rayuwar mu akan ta yan uwa masu girma hutubar mu ta yau takenta shine ku yi haƙuri ya ku 'yan Nijar kada ku ji tsoro kada ku razana Allah yana tare da ku 'yan uwa masu girma duk wanda yake bibiyar labaru ko kuma duk wanda yake la'akari duk wanda yake la'akari da hankalinsa da kuma yadda yake rayuwa a cikin mutane zai san da cewa mutane suna a cikin wani hali ko kuma 'yan Nijar suna a cikin wani hali wanda yake jarabobi da mai yake da suna masihohi da makamantansu wanda abu ne wanda suke sanannu a gare ku ba sai mu ambata su ba duk wanda ya la'akari da wannan irin jarabobin da muke da muke samu mutane gaba daya musamman 'yan Nijar zai gane da cewa lallai duniya duniya ba matabbata bace duniya ba wuri bane wanda za a ji daɗi a kowane lokaci duniya wuri ne na sharaftawa wuri ne wanda akwai shin daɗi akwai rashin shin daɗi sannan kuma akwai lahiya akwai rashin lahiya kowanne mutum a wannan duniyar ba ta yiwa a ce ya rayu gaba ɗaya rayuwarsa bai taɓa gamuwa da wata sharabawa ba dole sai ya samu wata musiba ta same sa ko kuma wani bala'i ya same sa ko kuma wani shari ya same sa bayan yana cikin jin daɗi takan iya ka samu mutum yana a cikin ƙarfi na jin daɗi sai rashin lahiya ta zo kwatsam ta kama sa ko kuma yana cikin yalwa ta arziki sai ka samu rushe sai ka samu talauci kwatsam ya zo ya haɗa masa ko kuma abin da ya kama da haka nawa ne za ka haɗuwa da su wanda lahiyar su lau amma za ka iske su yanzu ba su da lahiya uwa nawa ce za ka gani dike da ɗanta amma wata ran za ka zo ka iske tana hannu saman kai tana kuka babu ɗanta nawa ne za ka gani mai kuɗi a cikin arzikinsa amma za ka zo ka iske shi wata ran a cikin shara yana bara wannan ita ce duniya tana haɗawa tana rabawa sannan kuma tana sa kuka tana sa farin ciki duniya gida ne wanda yake abin rudu ga wanda ya rudu da shi sannan kuma wa'azi ce ga wanda yake wa'aztuwa sannan gida na gaskiya ne ga wanda ya aikata gaskiya a cikinsa shi dai mumini na kwarai mumuni na kwarai duk musibar da za ta iya samuwarsa ta rashin lahiya ko kuma rashinsa ko abin da ya kama da haka ba zai taɓa munanta zato ga ubangijinsa ba domin ya san faɗin allahu subhanahu wa ta'ala da yake cewa sai ya alullahu ba da usrin yusra da sanu allah zai koro sauƙi bayan tsanani ko kuma inda allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra duk wanda ji tsoron Allah Allah zai samu al'amuransa sauki zan ba da misali na mutanen kirki guda uku na farko shine annabi ayyub annabi ayyub tarihinsa ba boyayyen tarihi bane a gare mu inda mun san da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabta sa da rashin lahiya da karewar arziki da mutuwa ta 'ya'ya duk wani bala'i da kake tsammani a duniya Allah zai iya jarabta wani da shi to annabi ayyub Allah ya ɗanɗana mishi wannan wannan mi wannan bala'i inda ya kai tsananin rashin lahiyarsa har tsutsa tana hitowa daga jikinsa inda yanda ake siffanta yanda rashin lahiyar nasa yake kurji zai hito sai ya kaba kamar yadda kasan nonon mace zai yi girma idan ya girma sai ya fashe sai tsutsa ta hito da wasu ruwa masu wari inda har ya kai a cikin gari ko ina ana jin warin rishin lahiyar na annabi ayu har suka kore shi da shi da matarsa ita kadai da ta yi saura a wajen gari a wataran suna a cikin wannan yanayin sai matarsa take kuka tana cewa ba za ka roki Allah ya baka lahiya ba tana kuka ku ji mi annabi ayyub ya ce mata ya ce mata shekara nawa muka yi muna jin daɗi ta ce masa shekara saba'in muna tare muna cikin jin daɗi sannan ya ce mata to yanzu shekara nawa muke a cikin wannan yanayin na tsanani na rashin lahiya da kuma bala'i da masifa ta ce masa shekara bakwai da 'yan watanni sai ya ce mata biki adalci ba kuma biki kyauta ba me yasa ba za ki haƙuri ba har ki shekara saba'in irin shekara saba'in kin da kika yi a cikin jin daɗi domin wannan jarabawa ce daga Allah me yasa zaki manta duk alkhairin da Allah ya miki na shekara saba'in yanzu shekara bakwai da kika yi har zaki matso a cikin su Allahu akbar annabi ayyub haka yayi hakuri har lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi lahiya ya maido masa da 'ya'yansa da dukiyarsa da abin da ya haka nan da halin da yake a kansa na da kenan wannan me yake nuna muna ashe komi imanin ka Allah zai iya jarabtar ka mu ji fa annabi ayyub a wannan lokacin a lokacin da yake shine babban mutum shine a cikin duniya babu wani mutum wanda yake da karamci kamar sa domin shine annabin Allah a wannan lokacin amma tare da wannan mi Allah ya jarabce sa to ina kai da kake kai Allah ba zai jarabce ka ba tunda ya jarabci annabawa wannan kenan abin tambaya ne a cikin tarihin annabi ayyub akwai warakarwa ga duk mai rashin lahiyan da ya ji rashin lahiyarsa domin duk rashin lahiyan da zaka yi ba zaka taba yin irin nasa ba ashe duk lokacin da kake tarihi annabi ayub ya kai dan uwana da kake fama da rashin lahiya sai ka tuna da cewa ashe kai mai sauki ke gare ka sai kai ma Allah godiya ka tuna da sauran ni'imomin da kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maka sai tarihi na biyu na wani bawan Allah ne da ake ce ma labibin al-abid da kaji sunansa kasan bawa na kirki ne wata rana ne yana zama saman tafi yana askar sai ya ga kunama za ta wuce sai ya rike wannan kunama don saboda kada ta cuta ma wani yana rike ta sai ta sare sa lokacin da kunaman nan ta sare sa sai hannunsa ya kabe da hannunsa ya kabe ya cika da ruwa ya hoshe shi ma hannun guda ya kama da ruwa shi ma ya hoshe ƙawahunsa suka sankare da ƙarshe sai da ya kai duka wannan ciwon ya ci jikinsa gaba ɗai yana ba da tarihi da kansa ne yake ba da labari fa sai da ya shekara guda a haka yake cewa dukkan gaban jikinsa babu wanda yake aiki sami sai shi kawai ji kawai yake yi amma ko idanu ba sa gani yake cewa kuma wannan jin babu wani abun alkhairi da yake ji a cikinsa kullum sai sharri ka san idan mata suna idan mata suna jiyar ka haka wata rana yana kwance yake cewa sai wata mace ta shigo wajen ziyara wajen matar shi sai ta ce mata wance ina abu ali cewa da wannan mara lahiya sai ta ce masa yana can kwance shi ba raye ba balantana a sa tsammanin zai samu lahiya kuma shi bai mutu ba balantana mu manta da shi ko a raba gado allahu akbar ya ce wannan abun sai masa zahi da wannan abun ya masa zahi a cikin zuciyarsa ya ce sai ya roki allah ya ce ya allah ya allah ka bani lahiya yana cikin kuma addu'ar ya ce kwatsam sai ya ji wani irin ciwo wanda bai taba jin sa ba ya ce ciwon da ya bige sa tun da sahe sai bai ma san inda yake ba sai mi sai lokacin asuba lokacin asuba ya yi sai ya harhaɗo da ya harhaɗo sai ya motsa hannunsa ya ji hannunsa ya motsi ya ji miƙe ya ji ya yi motsi ya daga kafa ya ji kafa ta tashi sai ya miƙe tsaye ya hita da ya hita waje to abin da ya masa saura shine baya gani dama cikin duhu ne yake ko da ya hita sai ya ga yana ganin komi a waje yana ganin haske a wannan lokacin ya ce bai san lokacin da ya wata irin kuwa ba ya ce ya kadimal ihsani lakal hamd ya kai mai kyautatawa godiya zuwa gare ka me yake nuna mana lokacin da ya addu'a maimakon ya ji sauki me ya shi karin zahi da bala'i ya ji idan kai ne sai ka ce washin washin Allah ga da ake faɗi gaskiya ne amma sai ya haƙuri wannan shine na biyu na uku na ƙarshe da nake so nake da suna ba mu tarihin sa shine shi ma wani bawan Allah ne da yake da ɗa ya kasance a ƙasar Baghdad yana da ɗa ɗan yana lafiya lau sai kawai banza banza sai wani ƙuri ya hito masa a saman kai shine laraba suke ce ma birsam wani ciwo ne da yake hitowa akan kai shi ma ya ta cin kai har ya kai ga kai ga kwakwalwa idan ya kai ga kwakwalwa shikenan sai mutum ya haukace to haka wannan yaron ciwon ya same sa har ya kai ga hauka lokacin da yaron ya haukace da wannan ciwon shine sai aka yi wani daki aka sa shi aka sa wani yaro yana yana gadin sa haka lokacin da aka sa ana gadin sa can wataran sai aka ji wannan yaron mai kula da shi yana ihu ma'ana ba marasa lahiyan ke ihu ba shi wanda ke gadin shi ke ihu lokacin da suka ji ihu sai aka zaburo ko da aka zaburo aka zo aka iske wata katuwar kunama ce a saman kan wannan yaron tana ta sararsa duk ta sare masa jiki jiki ya yi baki kirin a wannan lokacin ko da suka ɗauko yaron ya so me can yaron ya warwado ko da ya warwado aka bashi abinci aka bashi ruwa ya sha aka samu yaro ya samu lahiya Allahu akbar shi yasa wani mai hikima ke cewa asa farajun ya'ti bihi Allahu asa farajun ya'ti bihi Allahu innahu lahu kulla yaumin fi khaliqatihi sha'nun yake cewa kada ka hudda tsammani a kowane lokaci Allah zai iya kawo maka zai iya kawo maka budi domin shi a kowane lokaci yana cikin mi yana cikin halitta ne idan ya ga dama ya canza halittar ka nawa ne suke suna gani daga baya Allah mai da su makahi nawa ne suke ba guragu ba daga baya Allah mai da su guragu da abun da ya kama da haka wannan shine kenan duka wannan tarihin yana nuna mana ashe cewa ashe cewa me Allah baya mantuwa Allah baya mantuwa shi mumuni na kirki a kowane lokaci idan musiba ta same sa ta rasuwa ce ko kuma ta rashin lahiya ce kamar yadda muka faɗi a farko baya munanta ma baya munanta ma Allah zato yana ma Allah kyaukyawan zato idan ma ya kasance mutunan kirki wannan zai sa ya ƙara bauta ma Allah idan ya kasance mutumin kirki kenan amma idan ya zamanto akashinsa ma'ana mutum mai tsiwa idan wani bala'i ya same sa me zai ji zai ji ai duniya ta kare masa kamar yadda yake abu ne sananne akan cewa babu garuruwan da ake samun mutum ya kashe kansa kamar kasashen turawa da kasashen amurkawa dan me domin su san wani allah ba su shek kawai suka sani a'a babu babu shikenan shi yasa a nan kasashen mu kuma alhamdulillah don mi muna da imani mun san da cewa duk abin da ya zo muna daga Allah ne dutsinin mu duddubaran mu idan Allah ya kaddara sai ya same mu wannan shine kenan ta wannan wurin ne nake so in faɗakar da mu yan uwa akan cewa mu san da cewa yawan jama'a yawan jama'a baya jawo komi baya sa komai in ba karfafa a cikin kasa ba samun izza da samun nasara duk wanda suke da yawa su ne ke da galaba kadiba a duniya wanda suka yi kowa yawa su ne mi su ne ke mulkin duniya shi yasa da makiya addinin musulunci suka gano da cewa idan musulmai suka yi yawa za su yi karhi inda har za su yi karhin su tunda a suna ganin sun yi karhin musulmai ko to shi yasa suke kokarin duk yanda za a yi su rage mi su rage adadin musulmai su rage adadin musulmai domin sun san da cewa idan mi idan musulmai suka rage kenan karhin su zai rage ta wannan hanyoyin ce suke samu su sama mutane tsoron talauci akan cewa idan kuka yawa talauci zai muku yawa ko kuma matsaloli za su yi muku yawa da abin da ya kama da haka inda suka bin duk hanyar da baka iya tsammani wajen su rage adadin mu ta hanyar maganunukan da muke sha da kuma abinciccikan da suke zuwa daga wurin mu a can da ba mu san irin wannan matsalolin na yawan na yawan hoshi ba amma zaka samu a yanzu hoshi yayi yawa mace da ta yi aihuwa uku shikenan an tsaya da abin da ya kama da haka duk wannan menene sharri ne na makiya Allah subhanahu wa ta'ala da haka ya kamata musulmai su san da cewa gaba ɗai musamman 'yan ƙasar mu na Nijar akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala tun kamin ya halicci ɗaya daga cikin mu sai da ya kaddarta ga abin da zai ci da haka babu wanda ya sai canye mishi abin da Allah ya kaddara mishi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala da kansa yake cewa a cikin alqur'ani wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha babu wata dabba babu wata dabba da take takawa akan kasa face akan Allah ne arzikinta yake wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kuma ya san mazamnatar idan lokacin abincin nan nata sai ya kawo mata shi ko da ita bata tashi ba wa mustawda'aha kuma ya san ina za ta koma sai Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa kullun fi kitabin mubin dukkan waɗannan abubuwan da ko gani Allah ya kididdige su da ja a cikin littafi wanda yake wanda yake sananne sai dai ya ƴan uwa ga wani hanzari ba gudu ba mun ce akan cewa a yawan al'umma menene arziki ne shi ke sa mi a samu galaba a kan ƙasa kuma shi ne abin da manzon Allah ya umarce mu da shi don saboda ya alfahari da mu a ranar tashi alkiyama sai dai hanzarin ba gudu ba shi ne a yawan jama'a yakan iya kuma ya jawo ya zamanto masifa da bala'i ga al'ummar musulmai wani zai iya mamaki akan wannan ta wace hanya zai iya zamantowa bala'i da musifa akan musulmai shine idan ya zaman to ban bi tafarkin da manzon Allah ya karantar da mu ba mu ji manzon Allah dan me yasa yace mu yi ƴaƴa mu aihu dan saboda ya alfahari da mu dan me yasa dan saboda in mun zaman to mutanen kirki zai alfahari da mu amma har manzon Allah zai alfahari da ƴaƴan da ba a ba su tarbiyya zai alfahari da ƴaƴan da abun kwaikwayon su shine turawa ba zai taba alfahari da wannan ba ashe sai ana sara ana dibin bakin gatari ko an ce a tara 'ya'ya amma dole a kula da mi dole a kula da tarbiyyarsu domin wannan shine maksudin da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mi yace mu yi 'ya'ya da haka mu ba 'ya'yan mu tarbiyya wannan shine zai sa manzo Allah ya alfahari da mu hadisi ne sananne a gare manzo Allah sallallahu sai yake cewa ranar tashi alkiyama al'umma za su tinkaro zuwa gare sa wajen tafkin sa suna tinkarowa sai ga mala'iku da bulallai suna hidda wasu suna ware suna bugun su suna zane su manzo Allah yana cewa me yasa me yasa al'umma ta ce ku bar su zo sai manzo Allah ya ce bayan ka sun canza addinin nasu sun koma sharholiyar su to ina mana tsoron a ce ƴaƴan da zamu tarawa suna daga cikin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce ai nisa da su dan haka mu ba ƴaƴan mu tarbiyya ta gari wannan shine kenan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma yaftahi Allah lin-nasi ma yaftahi Allah lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha duk rahamar da Allah ya so ya bude ma mutane babu wanda ya isa ya kwace ta yake cewa wa ma yumsik fala mursila lah sannan kuma duk abin da ya kwace babu wanda ya isa ya bara ta bayansa wa huwa al-azizul hakim shine mabuwayi mai hikima ya san dan me yasa yake aje al'amuransa inda ya aje su ta karshe mai Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhan nasu dhkuru ni'matallahi alaikum ya ku mutane ku tuna ni'imar da Allah ya yi muku kada ku tuna wani kada ku tuna wani bangare ku manta wani bangare kada ku tuna na talaucin da kuke ciki ku manta da ni'imar da Allah ya muku ta musulunci ku manta da ni'imar da Allah ya muku ta zaman lahiya ku manta da ni'imar da Allah ya muku ta lahiya kada ku manta da wannan ku tuna wani bangare ku manta wani bangare wannan shine kenan kenan musan gaba ɗayan mu 'yan uwana 'yan nijar musan da cewa girman sakamako yana tare da girman jarabtawar da Allah yake maka daidai jarabtawar da Allah yake maka daidai sakamakon da zai baka musan da cewa abubuwan da suke faruwa a wannan kwanakin na matsi na tattalin arziki da kuma yawan konace-konace da ake samu na 'ya'ya da yara da abin da ya kama da haka da kuma yawan rashin lahiya da ake samu da kuma yunwa da ake ikirarin cewa ta samu wasu ƙauyuka da kuma wani ta zamrata da tsaye da muke iya samu a can lokaci zuwa lokaci a cikin garuruwanmu da kuma irin hare-haren da muke samu lokaci zuwa lokaci a bisa kan iyakoki muna rasa muna rasa danginmu da abin da ya kama da haka musan da cewa dukkan waɗannan matsalolin abu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddarta da sai ya same mu amma wannan ba zai hana mi ba ba zai hana mu rike sababi ba don haka abin da yake wajibi akan mu shine mu kama sababi sannan kuma mu yi haƙuri mu jure insha Allah wannan alkhairi ne a shi yasa wani mai hikima yake cewa shine al-antaki yake cewa hawin alayka fa kullu al-amri yanqati'u wa khalli anka dabab al-hammi yandafi'u yake cewa kayi makan kasan sannu yace domin dukkan al'amari zai yanke dukkan al'amari zai zo karshe yake cewa wannan damuwar da ke da kake tare da take tare da ika tare da kai ka bar ta tahi yace fa kullu hammin lahu min ba'dihi faraju wa kullu karbin idha daqa yattasi'u yake cewa dukkan wani kunci da kake a ciki to bayansa akwai mi bayansa akwai budi sannan yake cewa dukkan wani tsanani a bayansa akwai sauki da ƙarshe ke cewa innal bala'a wa in tala zamanu bihi almautu yaqta'uhu aw sawfa yanqati'u yake cewa dukkan bala'i komi jima wanda yayi a duniya yake cewa za a yi ɗaya cikin biyu ne imma wannan bala'in ya katse da kansa ko kuma kai ka mutu ka bar bala'in korona ta zo ta tahi ta bar mu kakanninmu sun zo sun iske ana cewa Nijar da talauci sun tahi sun barta da talaucinta to wannan shine kenan cikin ɗaya za a yi biyu ko bala'in da yake kuke fama da shi ya yaye ko kuma mai kuku ku bar bala'in ku huta da shi da ƙarshe ina tunatar da mu yan uwana yan Nijar gaba ɗayan mu faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin ka tuna da shi a duk lokacin da ka shiga cikin wani matsi mai manzo Allah yake cewa yake cewa inna Allah idza arada bi abdihi alkhair idan Allah ya so bawansa da alkhairi ajjala lahu al'uqubata fid dunya yana gaugauta masa uquba a nan duniya masibobin shi ta samun shi wa idza arada bi abdihi shar idan kuma ya so bawansa da sharri amsaka anhu bi dhanbihi zai kyale sa da zunubin sa hatta yuwafa bihi yawm alqiyama hasiran tashi alqiyama sai a saka masa da wannan sharrin da yake yi take iya matsin da muke ciki menene Allah subhanahu wataala ya yi wani tanadi ne a ranar tashi alkiyama don haka da ƙarshe mi nake cewa ya ahlan Niger isbiru wa sabiru wa ati'u rabbakum la'allakum tuflihun ku yi haƙuri ku ƙara haƙuri ku ba junan ku haƙuri ku ci gaba da biyayya ga ubangijinku don ku samu cin wannan jarabawar da kuke a cikinta inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil ash-shirka wal mushrikeen wa dammir a'da'aka a'da'ad din wansur ibadaka al muwahhidin اللهم اللهم اهد امراءنا اللهم اهد امراءنا على صراطك المستقيم اللهم اهد ولي امرنا بازم اللهم اهده على صراطك المستقيم اللهم اللهم اهده على صراطك المستقيم يا رب العالمين اللهم اجعل امراءنا خير البريه ولا تجعلهم شر البريه اللهم اجعل امراءنا خير البريه ولا تجعلهم شر البريه اللهم اجعل بازم خير البريه ولا تجعله من شر البريه يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين اللهم انزل الامن في مدينتنا نيامي وفي دولتنا نيجر وفي قارتنا افريقيا وفي جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم اهد شبابنا اللهم اهدهم على صراطك المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر اهدنا على صراطك المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم سبحانك اللهم بحمدك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين